والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح خاتم من أسر الحق الذهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سيد السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواسي قلوب الأقراب فريد الدهري على الإبلاغي هاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخه ومربيه الأيدي لله الشيخ إبراهيم السداد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السلام بجاه رسول الله آه yau talatin da ɗaya ke nan ga watan takwas dubu biyu da sha takwas miladiya ta nabi isa alaihi salatu wasalam jiya mun tsayar da karatun a cikin ad-durus al-hikam ad-durus wal hikam ko na shehu ibrahim radiyallahu ta'ala min hikamihi jiya mun tsaya akan maganar annabi isa alaihi salatu wasalam abin da ya faru tsakaninsa da tilmiz wato almajiri ce wanda duniya ne hadafinsa za ka iya zama da wanda yake babba in hadafinka duniya ne ba za ka samu bakashin sai dai mutum ya lalace amma in allah ne manufan mutum to sai da suke abin da ake bukata kusan karatun da ya nuna mana kenan jiya akan fitan shi da tafiya da shi da rabi ko yau za mu shiga da magana kan wainan irin hikam wanda shirrahi ya warware su a cikin wannan makala السبب في تسمية الدين بالإسلام دليل لأك أمبتشي الديني دا مسلمش ما دليل لأك أمبتشي الديني دا شوى مسلمش قال مولانا الشيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه في محاضرته شيخ ابراهيم ya faɗa akan wancan abdiyat din nan ne dai na murshid lumu'in ya ce kana nasu ƙablar islam ya taƙatar wani ba'abahun ba'aba kafin zuwa musulunci mutane suna yakan junansu da junansu ne falamma jihar islam muni a zarika da musulunci ya zo sai aka hana su fasmiya bil islami ma'ana musalamatin sai aka ambata da mus islamu bi ma'ana al musalamatu wato kukuta qala ta'ala ubangiji ya ce fadkhulu fi silmi kafa wato ku shiga cikin abinci baki daya idan ta kalla ikhwani idan yan uwa biyu suka ya kula ahadu mal akhar ɗaya da ɗayan zai ce masa assalamu alaikum fayarudu al'akh shi ma ɗayan zai ce wa alaikum assalam a hasala al'amnu bai nahuma daga nan sai aka samu aminci a tsakani da kowa da takobi ake tafiya kowa da takobin sai to amma zuwa musulunci sai ya zamo in ka gani ka amince da ni ma'ana ba zan yi wani abu nan cutar da kai ba kai makarka abin da ka cutar da ni ma'ana islam kenan ya muddu hatta ya alam kullu wahidin an laysa fi yadi akhihi shay sai mi ka hannunsa sai mai mi ka hannunsa kowa sai ga babu wani abu hannu ne kawai eh summa summa musafaha sannan sai su musafaha wa bi hadhihi al-kalimati nahtimu as-salata biha to da wannan kalmar ne muke cika sallah da ita wa bi hana da kullu jannata da ita kuma za mu shiga aljanna insha Allah qala ta'ala ubangiji ne ce mana fadakulu habi salamin amini ku shiga aljanna da sallama kuna amintattu wa qad amarna Allah bi umuri ba'd al-fara'id minha al-ittifaq ubangiji ya hore mu da al'amara bayan farilai min ha daga cikin al-ittifaq wato daidaituwa قال تعالى ومن جاء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه شرع لكم من الدين Allah ya shar'anta muku daga cikin addini ma wasa bihi nuhan irin wasiya da yawa annabi nuhu wallazi awhayna ilayka da abin da muka yi wahayi gare ka ya rasulullah wa ma wasayna wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa da abin da muka yi wasiya wa annabi ibrahim da musa da isa ana kima din cewa su tsaye da addini wala tafarraqu fi kasraba kai ciki kar a raba kai ciki to kaga wal khairu fi ittifaqi alkhairi ga baki daya yana cikin haduwar kai ne kama anna sharra fi infiradi kamar yadda sharri yake cikin rabuwar kai wata farikace da rarraba kai wannabi musa alaihi salatu wassalam annabi musa lamma arada an ya tabiya sayyidina hadiru lokacin da ya bi sayyidina hadiru lokacin da ya niyya bin sayyidina hadiru fashara suhbatahu ma'ahu hafi sai sanya wani sharadi wanda annabi Musa in zai bi shi to ga sharadin sharadin amma muhaffafa ne ba shi da ba shi da kauri wa huwa adamu su'ali sai ce karka tambaye ni eh karka tambaye ni kaga sharadin ba mai kauri bane ya ba in ka tambaye ni zan ba kaza bane a karka tambaye ni kauri to kaga wannan ba ai ba magana ta ba gallazawa cikin kalma na faqala Musa sai annabi Musa ya ce masa satajidni insha Allah sabiran insha Allah za ka same ni sabiran mai hakuri wani tara da nafsahu sai ka ta kansa ma'ana wani tara da nafsahu ma'ana satajidni insha Allah sabiran satajidni eh zai kaɗai ta kansa mai ce nina sabiri na ba abinda ake son a gane kenan ya ce za ka sami mai haƙuri ma'ana akan biyu da wannan abin walidalika ma a kamala shar wannan wannan dalilin da yace sata jinni insha Allah sabira ya sa ya sa insha Allah amma ya kadaita eh da yace insha Allah za ka same ni sabira mai hakuri ma kamala shar hatta kana sai na hadaru ai sharadin bai cika ba kuwa sai da ya tambaya har hadaru yace masa hadha firaqu baini wa bainaka to tunda ga abin da ya kasance to hada fira bayni wa bainaka saunati ka bi tawili ma lam tastadi alayhi sabara wa nabi isma'ila shi kuma nabi isma'ila alayhi salam sabiyun yaro ne sagiru kuma karami ne lamma arada abuhu zabhahu lokacin da babansa annabi ibrahim yayi yin yanka shi bi iznillahi da izinin Allah yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fa zuma za tara sai ce sata jini in sha Allahu min sabirina ka ga shi cikin jami'in kenan bai ce sabira sata jini in sha Allahu min sabirina fa kamala shar sai sharadin sai cika wannan an ce me yasa ya faɗa haka aka ce saboda sirrin annabi a jikin shi wa sharɗu saqilun shar'insa ko mai nauyi ne shar'insa mai nauyi ne walakin na sabara amma ya yi haƙuri hatta fadahu Allah bai kaba shi min jannati har Allah ya masa fida'i kaga ai cewa ya bunayya inni ara fil manami anni azwa ka fanzur ma za ta ra kaga fanzur ma za ta ra haka ya faɗa wa baba haka baban ya faɗa masa sai ya ce satajinni insha Allah min as-sabirin kaga can kuma shi kuma abin da yake cewa sa atfi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan innaka lan tastadi ma isa ba ce to da to ga sharadin da aka maza in ma za ka bi fala tasalni an shay'in fala tasalni an shay'in kaga babu wani karfi mai yawa wanda ya tura amma kuma ga abin da ya kasance sai zamo annabi Idris annabi Musa yana kokolon annabtansa wannan kuma yana yaro ne ma yana yaro ne a yanayin yadda ake tsakaninsa da mahaifinsa na kaga hibzul ikhwa wato kiyaye yan uwantaka qala ta'ala Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun wa qala shaykh shaykh yana cewa wal akhawatu ala ismaini yan uwa sun kasu kashi biyu ismin ala sabili sayyidina musa wa haruna akwai ismi akan tafiyan annabi musa da haruna alaihi salam wa sayyidina musa kala annabi musa ya faɗa arsala haruna akhi arsil haruna akhi ka tura haruna ya zama dan uwana farsala wallahu bi sababihi sai Allah ya ce annabi haruna ya zama rasulu bi sababi musa قال شو رضي الله عنه شو يجي ونحن نقول مع إخواننا كموسى وهارون mu ma za mu zamo mu zamo kamar yan ikhwana ikhwana na dan ko mu zamo kamar Musa da Haruna ma'ana abin da ya same mu musamman da yan uwanmu na alkhairi wal akhawatu sani akwai yan uwa kuma na biyu kaga Musa da Haruna wasu daya ubansu daya to ga kuma yan uwantaka na biyu wannan yan uwantaka na farko duk abin da ka samu za ka iya neman wani ya samu Allah ake nufi kenan da akwai yankuntaka ne shine a hawatu kaga innamal mu'minuna akhwatu to shi kenan tun da haka ne sai ka zo to al akhawatu ala ismail yankuntaka kashi biyu ne akwai na irin na annabi Musa da Haruna akwai kuma akhwatu sani Yusuf wa ikhwati iz kana bainahu wa bainahum namimu a cikinsu akwai annamimanci faƙalu sai suka ce yusuf wa akuhu a habu ila abina minna ka gani a habu ila abina minna baban mu ya fi son shi ya fiye da mu kaga annamimanci ya shiga ya wancan ko kaga shi ne ma ya roƙi Allah ya sa shi ya zama manzo kaga duk yan uwa ne kuma da uwar da ta haife su da uwar da ta haifi annabi yusuf wasu ɗaya wasu ɗaya ya da ƙanwa ne uwa ɗaya uba ɗaya kaga abu ɗaya ne dai ko duk jini ɗaya ne amma ga abin da ya faru ba fa'alu fihi ma fa'alu min al'adawati sai suka aikata abin da suka aikata na daga adawa wa zarar da cutarwa lakin fi akhirul amri sai da ƙarshen al'amarin alimu annahum ala khadai sun san cewa suna kuskure farajau ila Allah ta'ala suka dawo wajen Allah suna tuba su maqalu sai suka ce ya abana istaghfar lana zunubana ka gani ka gafarta mana zunuban mu inna kunna khati'ina domin mun yi kuskure wa nahnu kadhalika mu ma haka ne idza ahqana idan muka yi kuskure fa alimna annana ala khata'i muka san cewa muna kan kuskure falnarji ilallah mu koma wajen Allah duk tabbata da tuba kama fa'ala auladi yaqub alayhi salam kama yadda ƴan uwan annabi yaqub suka yi a ayan annabi yaqub suka yi alayhi salam kaga ƴan uwa ne Musa Mahmudi annabi Musa da shi da Mahmudi amma wannan an samu kuskure kuma wannan ƴan uwan takan biyu ne cikin mu shin mun samu alheri muna iya neman a bawa ƴan uwanmu saboda a ci gaba ko kuma za mu yi annayimanci a rabu kowa ya kama hanyarsa saboda damuwa an gani wa min aqwali fi husnul khuluqi daga maganar Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu akan husnul khuluqi yana cewa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulullahi wallahi kana da ɗabi'a ɗabi'a mai girma علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع العوالم الظاهر والباطن من قال يا سند جميع العلوم دكان علمي نظاهري دباطن ولكن الله مداه بحسن الخلق أما الله يا يشي بحسن الخلق كان صلى الله عليه وسلم يقول من قال يا نتشوى أدبني ربي فأحسن تأديبي وبنجينا شيء من لدبي kuma ya kyautata yadda ake mai ladabi qala shaykh ibrahim radiyallahu anhu sai shaykh ibrahim ya ce addabahu allah ta'ala bi qawlihi ubangiji yayi ladabi wa manzo Allah da fadin sa khuzil afwa wa amru bil urf wa arid an jahilin khuzil afwa kai riko da rangwami wa amru bil urf kai horo da kyakkyawa wa arid an jahilin ka kau da kai gaban jahilin ya rasulullah sai da sayyidina sayyidatuna aisha radiyallahu anha an tambayi sai da aisha radiyallahu anha ma hulku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene irin ɗabi'ar manzon Allah faƙala sai ta ce hulquhul qur'ana hulquhu alqur'ana ɗabi'ar manzon Allah shine alqur'ani shine malamai suke cewa man yuridu an yara alqur'ana yamshi ala sara falyanzur ila almustafa wanda yake son ya ga qur'ani na tafiya da kafarsa a bayan ƙasa to ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولكن صلى الله عليه وسلم شما ذا إذا فعل واحد من أصحابه ما لا ينبغي إذن أي daga cikin sahabban manzo Allah suka aika wani ya aikata abin da bai kamata ba ya jama'ahum sai manzo Allah ya tara su wa ya qulu lahum sai ce musu ma bala qawmin yaf'aluna kaza ba zai ce me yasa wani kai kaza ba lahu sunu liki sai ce ma bala nas yaf'aluna kaza me yasa mutane suke yin kaza ne kai ka san da kai ne amma ba zai fito gaba da gaba ya gaya maka ba saboda hulku wa a wani ruwaya kuma idan kamar wani alolan siyawa ne sai manzo Allah ce da ta shanta sake alola shi ke eh da ta shanta sake alola akwai mutumin da ya alola ya zuwa zauna ana kaho to waɗansu suna gefe to an ce ko ɗaya daga cikinsu ne ɗaya yana da alola duk ko suna da alola to ɗaya wanda ya yi magana sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa da alhaji wal muhtajim duka ba su da alola da wanda ya aka mar kaho da wanda ya kaho sai su yi alola ba su da alola sai aka ce saboda kahon ne sai wani malamai suka ce a sun yi da wani ne to kaga irin jawabin kalmi na manzo Allah sun yi da wani ne to shi yasa sai manzo Allah ce duk sai sake alola saboda a yi hibu a duk man ya kulla ma a yi hibu yitin wa karhitun muku ko na'am wa min babu suturi yana daga babu suturi sutur ta aini قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار وعلى ثلاثه الذين خلفوا هذا wannan duka baki ɗaya sutura ne wanda Allah bai laifin komai ba wanda suka yi laifin ka'abu ne da mirara da rabi'a amma da Allah ya tashi zai yafe musu sai ya ce laqad taba Allahu ala nabi Allah ya gafarta wa annabi sai ya ce wani muhajirina da wanda suka taso daga maka suka yi hijira zuwa madina wal ansar da kuma mutanen madina sai aka ce wa ala salasatul ladina hulifu da kuma mutane ukun da suka yi jinkiri ba su je yakin ba alhalin ba duk sahabbai bane suka yi suka ba duk sahabbai bane suka yi wannan jinkirin uku ne amma manzo Allah amma Allah madaukakin sarki duka sai da ya nuna ya gafarta masu an ga alaƙar taɓar da wa'alar nabi wal muhajirina wal ansari wal ladin tawon fi sa'atul usra wa ala salasatin ladina hudu ka gani to lamma arada Allah an ya tuba alaihim lokacin da Allah ya so ya karɓa tubansu walau zakarhum Allah wahadahum da Allah ya kira su ɗai ɗai lakana fadihatu lahum da kunya da kunya suka shiga ko ce an gafartawa ta abu an gafartawa mirara an gafartawa rabi'a ai za su ji wani iri kama saboda sura sai aka jefa su a cikin wani suturar riga aka fara daga kan maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kunna wa hada min babu suturi wannan duk babu sutura ne daga cikin addaba ne rabbi fa ahsana ta'dibi yanda Allah yake nuna biwa bazan Allah wal muradu يجعلون وكذلك قوله تعالى هكذا الله يجعلون أصابعهم في آذانهم كذا يجعلون أصابعهم في آذانهم سنة سنة إن يتنسكن كنوانس سترن وانا شو أسرعي للسبابة والمراد سبابتهم وتوانا يتا أيني أما ساكتشي يجعلون أصابعهم سيأكل الله يكلا إن يتنسكن كده saboda kar a ware daya saboda sutura da shi ma wannan ake nuna a liyanar asabiya kullu halaya da kullu fil uzuri in aka tu in aka yi haka zai shiga kunni daya ne zai shiga ta masa Allah ya kira ya ji aluna asabi a hum fi azani saboda gudun kar a kira mutum kar a yi tabdihinsa ne ma'ana wannan duk shi ibrahim yana nuna bangaren ittifaqi ya haɗa kai yadda za a haɗa kai a cikin addini na kada shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shehu ibrahim ya ci gaba da cewa janasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi wata rana manzo Allah ya zauna tare da sahabbansa fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya ji wahida wa huwa min ahli janna wani mutum zai zo guda daya amma dan aljanna ne fa ta Abdullah bin Salami sai Abdullah bin Salami ya zo wala ma harad Abdullah bin Salami bayan Abdullah bin Salami ya fita taba'ahu babu ashabi rasulullahi wanda daga cikin sabon manzo Allah sai ya bi shi ila darihi zuwa gidansa ya ta'ajjabu ne min yana mamakin abin da yayi manzo Allah ya faɗa masa haka wa yasalu wa yasaluna yana tambayar sa ayi amalin ya amalu wani aiki yake aikatawa hatta shaidar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi annahu min ahli janna har manzo Allah ya masa shaida cewa shi dan aljanna ne qala lahu sai ya ce musu kullu amalin af'aluhu mislukum duk aikin da nake aikatawa irin aikin ku ne walakin li ɗabi'atun wahida sai dai na da ɗabi'a guda ɗaya idan tsala'ati shamsu in rana ta hudu la yakun fi qalbi hiqidun wahid min almuslimina bana bana bana rukun wani musulmi ɗaya a cikin zuciyana fa qalu suka ce wal ajali zalika wajadta shahadata min annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ka samu shaida daga manzo Allah la'anna Allah tabaraka wa ta'ala qala domin ubangiji ya ce yau malayan fa'umalun wala banuna illa man atallaha bi kalbin salimi a ranar tashi kiyama rana ce wanda rana ce layan fa'umalun dukiya ba ta amfani a ranar wala banuna ko yaya illa man atallaha bi kalbin sai wanda ya zo da zuciya salimin fitacciya min al'ulubi gabarin aini kenan ko ha za huwa kalbus salim to wannan shi ake nufi da kalbus salim ya faɗa wa anas bin malik a wani hadisi ya ce anas kana za ka iya kafan babu wani babu wani a cikin zuciyarka ya ce zan ya ce ha za min sunnati wannan shi ne sunnata wa qala shaykh radiyallahu anhu shaykh ya faɗa aidan nattali bi sayyidina hasan al-basri za mu yi koyi da سيدنا حسن البصري حسن البصري وترانا أتاه النميم وني النمام ميم النميم انشي أزوجنسا فقال له سيدي مسا والله لو سامحت لو سمعت ما قال لك فلان لقتلته لا كاجا أبن واني يا مك والله لا كاكشيش فسأله في أي محل قاله فأين يفدي أبن يفدي سيدي في ذلك قال قاله في ذلك aw dari ya faɗa gidanka ko gidana kada ya ce fi dari fi ya ce fisa ɗauki ai mahallin ƙalau fi dari ka aw dari a gidanka ya faɗa ko a gidana in ji hasan da basari kada ya ce fi dari a gidansa kada ya ce ma sababu zai haifi ka ila dari to me yasa kai ka je gidan shi kada sai ce na dani ila walimati ya kira ni ne mu je a yi walima kada ya ce kam anwa kam anwa ta'am nawa ne nau'in abinci a hadara hunalika fil walima abinci da me da me ya kawo ko a wajen walima kala yace samani ta anwa'i nau'i takwas kala hasan al-basri sai hasan al-basri yace samani ta min anwa'i ta'am akalta wa lam ta'birni biha aka maka abinci kala kala guda takwas baka faɗe ta ba wa kalimatun wahidatan sai kalma guda ɗaya la taqdiru an tattumaha amin ita ce ba za ka yi ɓoyewa ka ƙigaya mu ba faharar tun makani ta shi kawai guda munafiki ne kenan to an baka abu guda takwas amma ɗaya ta ci ka duk takwas ɗin nan bai zama alhairi ba sai ɗaya wanda wancan baya shi ya baka ka ci baka gane yaninsa ba sai ka zo ka ce kuma wai ya gaya min wata magana wanda maganar da na ji da na yi kaza to wannan wajen indifa'in kenan وقال شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه ونحن كذلك مو ما كمكي إذا أتى إلينا واحدا إذا متن يزور وبدأ بالكلام في الأخ ما لا ينبغي يفاري مكان أكم دم قوى وبري كما تبع فلنطرده قبل أن نسمع منه كلاما مقوليش كلمة سورة من ذي كيف لا شيني بسكا استدلال هكذا استدلال كفى دليلي كما سكى الأنبياء كلهم بالدين الإسلام في القرآن الكريم dukkan annabawa sun yi riko da islam ne cikin alkur'ani ƙala ta'ala ubangiji ya ce inna dina inda allahi al-islam shi addini a wajen allah shine musulunci bayanin alkur'ani wannan shine bayanin alkur'ani ƙala nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam ya ce wa umirtu an akuna min al-muslimina an umarce ni an akuna in kasance min al-muslimina daga cikin musulmai wa sayyidina ibrahim wa yaqub alaihi salam قال تعالى سنشي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين الله يا زاقمكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كركوا يدكم تسيكون مسلمين وقال موسى عليه السلام النبي موسى يا قوم يا قوم تاني إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم كسن شكون إيماني بالله فعليكم توكلوا فعليه توكلوا كدوغا لجريشي إن كنتم مسلمين إن كنتم مسلمين وقال عيسى عليه السلام النبي عيسى من أنصاري إلى الله سواء أنصاري متى مكان ذلك الله قال حواريون sai awariyawa suka ce na da ansarullahi mu ne mace maka amanna bihi mun ba da gaskiya da shi wa shahad ka shaida bi annana muslimun muna da cikin musulmai wa qala nabi sulaiman alayhi salam annabi sulaiman ya faɗa Allah ta'alu Allah ta'alu alayya karku Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina Allah ta'alu alayya kar ku daga kanku a kaina ku zo mun kuna musulmai wa qala yusuf alayhi salam tawaffani musliman ka kashe ni musulmi wa alhibni bis salihin ka yastada ni salihai wal anbiya alladhina ma zakarna asma'uhum annabawa da wa ambaci suna su qala ta'ala Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nuran yahkum biha an-nabiyyuna wal ladina aslamu inna muɗin muka saukar da taura fiha a cikin tauran hudan akwai shari'a wa nuru akwai haske ya kun bi annabiyuna wanda annabawa suke yin hukunci da shi wallazina aslamu da wanda suka musulunta wa qala sayyidul awwalin wal akhirin sayyidina muhammadin shugaban farko da ƙarshe shine shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin da yake cewa inna salati sallata wanda suke da ibada na zuwa ƙarshen hadisa وهو محيا وماتي لله رب العالمين zuwa ƙarshensa ila ƙauri a lissa ta wasu wa ana awwalu da musulmi na ni ne farkon musulmi to kaga manzala sallallahu alaihi wasallam anan abin da ku duba annabi Muhammad ya ce wa ana awwalu da musulmi na annabi Nuhu kuma ya ce wa umirtu an akuna min al muslimina akwai ne riya shi kenan to waye riya shi annabi Muhammad sai annabi adamu ma inda za ka kawo nashi za ka ga annabi muhammad shi ne a farko to kuma ga shi nan a zamanin annabi nuhu ne aka fara kamata yi kana nasu mutum wahida ta fi ba'asa lahu nabiyina wa bashirina wa munzirina to amma sai ka ga Allah da ya tashi magana farkon annabi farkon annabi na annabi nuhu wai zaka da Allah misa qawm sai Allah ya ce wa minka sai fara da sa annabi Muhammadu amma ya wadanta sai ce wani nuhin kuma wanda annabi nuhu ne a zamanin sa ne aka fara samun kafirci a duniya eh daga zamanin annabi Adam zuwa zamanin sa ba kafiri ko daya a duniya shine kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirina ka gani to amma kuma tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu shekara dubu ne ba kafiri ko ɗaya a duniya a zamanin annabi nuhu ne aka fara samun kafiri kama kaga bai ce ana awwalu ba sai ya ce wa umirtu an akuna mina musulmina to shi kuma annabi sallallahu Salama sai ya ce wa ana awwalul muslimina to sai ka koma ana awwalu ka dauko annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai baka sai ka wa in aka da Allah mun sa kam sai Allah ce wa min ka sai fara da kan shi tukunna sai ce wa min nuhi wa ibrahim musa wa isa kenan ne ma musu huwa as-sadiqu as-sadiq Allah ya ba mu albarkacin su qawlu bil hikmati ya faɗa cikin hikima qala ta'ala wa man yudil hikmata shi ibrahim yana faɗa wa man yudil hikmata duk wanda aka ba shi hikima fa karuci hayran kasira an ba shi alkhairi mai yawa وقال شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه شيخ ابراهيم يقول ان لقمان حكيم شي لقمان الحكيم hafaza arba'atu alafi hikimatan ya haddace hikima dubu hudu wa ar bo arba'atu alafi hikimatan wa arba'atu jama'al makarim al-akhlaqi kullaha eh wannan kuma guda hudun nan ya hada dukkan makarim al-akhlaq wa isnani biyu tazakkar ma wajibun ambatansu dole hauma Allah al-maut su ne akwai guda biyu a ciki wa arbatu jama'a al-makarim al-akhlaqi kullaha daga cikin hudun sun tattara makarim al-akhlaq duka wa isnani su kun guda biyu tazakkaru ma wajiban tuna su wajibi ne su ne ne hauma Allah wal maut shine tura Allah da mutuwa dole ne wa isnani nisiyanin ma wajibin mance su dole ne a cikin guda hudun nan a cikin dubu nawa dubu hudu ko to a kiyaye hikima guda hudu wanda a cikin hikima guda hudu dukkan makarimul ahlak suna ciki shine na guda biyu shine ka duka tana su wajibi ne su ne Allah da mutuwa ya kar mutum ya mance da su sannan kuma guda biyu ka mance da su wajibi ne shi ne man asa ilaika duk wanda ya munana maka ka mance da shi kar ka diga tuna mutumin da ya munana maka watan sa isa'atu ta fi anu ka yabe masa watan sa isa'atu ka mance da illan da ya maka kai ma kai wa wani man ahsanta ilaihi ka mantawa wanda ka kyautata masa ka mantawa wanda ya munana maka ka yi masa afuwa ka mance da shi ka man ahsanta ilayhi wanda ya kyautata maka tansa isanuka ilayhi ka mance da kyautata wanda ka yi masa shi ma kaga wannan guda biyu saboda karka ga kanka ne eh saboda karka ga kanka ne ka kalli illanka yawa karka kalli illan wani wanda ya saba maka ka mance da saba ka yi masa afuwa ka mance da abu wanda ka kyautata masa ka mance da kyautata wanda ka yi ka mance da isanin da ka yi masa wahaza wannan ɗabi'atu maulana shi ne ɗabi'ar shugaban umar shida na mashirin da mashi ibrahim jallawa wa ya faɗi wannan wanda ya zauna da shi shi wanda ya zauna da shi ɗin shi ya rubuta wannan shi ne shi umar gini shi ne sakataren saidi aliyu sisi shi shehu marge wanda ya rubuta wannan dinkin na yana cewa wa hada ɗabi'atu maulana murshin na shekh ibrahim abdullahi wani ƙala hakiyan ya faɗa yana hikayan baitan ƙala mu gairu ya faɗa waɗansu wani bai ce idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyanu injima yasru ma yuki wannan baitin da kalli shehu ibrahim ya kawo ya kawo shi a cikin diwani ne amma ba shi ne asalin ya yi baitin ba ya kawo shi kayan ne a jiki shi ne dalilin man asa ire ka tafi an mutan sa isa'atu man asa iza ka nikal aqdaru min malikal mulki idan abu ya zamo daga ubangiji ne daga malikal mulki ne fa siya ne inji dukan su biyu a guri na ma ya sirru ma ya biki da abin da ya sa da farin ciki da abin da ya sa da bakin ciki duka baki daya na kaure shi من عجائب فهم الشيخ إبراهيم من معاني القرآن هنا لجسكم عجائب أبو بن ماماك نشيخ إبراهيم وجم فهمت الشيخ إبراهيم دي من معاني القرآن اللي كفهمت معنى القرآن الكريم قال مولانا الشيخ إبراهيم شيخ إبراهيم يا فدا من أسماء الفاتحة يا فدا سنة الفاتحة أم القرآن أن يأتي من أم القرآن لأن القرآن اشتمل على تسعة فنون لأن القرآن domin ƙur'ani ishtamala ala tis'atu fununi ƙur'ani gaba ɗaya fanni tare makarajaha duk an fitar da ita da min fatiha ta kitab daga fatiha as-sana'u yabo makarajahu alhamdulillah ɗaya kenan ko in aka ce alhamdulillah dukkan sana'i na alƙur'ani a tattara nan sannan a tauhid kaɗaita Allah shi kuma fito daga rabbul alamin ne sannan alwa'ad alƙawari shine ar-rahmanur rahim anan ya fito alwa'idu in ka maka an kai abu ai maka azaba ya fita daga maliki yawmin dini sana ash-shari'atu shi kuma shari'a ya fito da iyaka na abudu al-haqiqatu shi kuma haqiqa ya fito a wa iyaka nasta'in الدعاء شكم يبطع اهدنا الصراط المستقيم القصص دول لابد لك جنبار cikin القرآن شكم يبطع لك صراط الذين أنعمت عليهم الموعظة وعد شكم يبطع ولا الضالين wannan shi ne aya guda a guda tara wannan duk qur'ani duk ta tadawurin qur'ani daga bakar zuwa nas yana magana ne akan wani abu da ta ko yabo ko tauhidi ko wa'idi ko wa'idu ko shari'atu ko haqiqatu ko du'a'u ko qisasun ko mau'izatu shine an hat hatim hatama rabbul hatim rabbul alamin shi kuma amin din wa qala shi radiyallahu anhu sai ce in ji shekhani ina da shehinai guda biyu shehi fi zahiri ya ce shehina a zahiri alkitabu wa sunnatu shine alqur'ani da hadisi fala yujadu afhamu minni fihima ba za ka samu wanda ya fi ni sanin su ba a duniya gaba ke ba shekhi fi zahiri alkitabu alqur'ani ko alkitabu wa sunnatu shehi fi zahiri kenan fala yujadu afhamu minni fihima ba za ka samu wanda ya kai ni afhamu minni fihima wanda ya fi ni fahimtar su ba a duniya ba za ka samu ba wa shahin fil batini shehina a batini a shehu tijjani shi ne shehu tijjani kuwa la yufariqu ni lahadatan shi kuma baya rabuwa da ni ko da kamar kifta wani to nan me za a ce abinda za a faɗa a nan sai ta to baya rabuwa da shi to bai mutu ba ne ko iza sara hayrun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawmin fal basiru baydu idan idan ka da kwantsa wa idza lam tara al hilal fa sallim li unasi ra'ahu bil absar idan baka ga wata ba to ka kwantar da hankalinka dan kai baka gani ba to akwai masu irin da suka gani to haka ne to shi a irin wannan wurin yana magana ne su idon su tangaran yake da basaru da basira ba irin idon mu bane mahajubai yawa shi yasa yake faɗan haka fa kaifa ya ci sharru min alkitabi ta yaya in yi aiki a ce sharri yana ciki sharri yana zuwa daga daga kitabu aure sunnatu ko sunnatu aure shautu tani ko daga shautu tani za a samu sharri wannan shi nuna maka shi irin wannan yana magana ne da duniya a nan wanda yake musu akwai wanda ya fi sanin alkur'ani ko sunan annabi a lokacin ya daga nan kamar da ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila mutani is annani halifata tijani ai yana magana ne da duniya ba yana magana da almajiransa ba saboda ai akwai wa'inda suke kan kujeran in ba ka yi sau ka saka faɗa ba saboda suna tarkon ka ne ka faɗa a yi maka rajam waye ya rajam sai dai jahili ya sai dai jahili amma wannan ya wadai ya ce wannan mutum wani irin mutum ne iyakar ta amma in ba haka ba duk wanda ya faɗi wannan ya sha a zamanin ba malamai akwai to haka ne aya mai to kaga a nan shi ne sake magana wa duniya wa min aqwali shaykh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu daga magana shaykh ibrahim fi tafsir al-qur'an akan tafsir al-qur'an fi awwal surat al-baqara a farkon surat al-baqara qala yace alif lam mim sai ce huruf al-hijaiya fi awaiil suwar al-tafsiri al-mashhur huwa Allahu a'lam yana fasara tafsirin kenan يتي هروب الهجائين ألف لام ميم أي حرف الهجائين في أوائل السور وأنا سأقول كان أوائل السور 30 تفسيره المشهور هو الله أعلم دي مرادي غير أنها اسم سيدنا سواني والدليل على قولها اسم أسمى الله تبارك وتعالى بكلمة واحدة ألا يا ينسوا هذا كلمة إلى القرآن مثل والأسر آه، كلمة إيه ألا ينسوا هذا الشيء وكذلك والنجم ألا ينسوا هذا كلمة قدامي ثم قسم الله تبارك وتعالى به بحرف واحد سنة ألا ينسوا هذا حرف آه، مثل صاد sannan ya yi rantsuwa da ƙaf sannan ya yi rantsuwa da nun harafi daidai ne can kalma ɗaya ne nan harafi ɗaya ne Allah ya rantsuwa da su su ma ƙasar Allah ta baraka ta ala bi kalmar ce ne sannan sai Allah ya rantsuwa da kalmomi guda biyu mas walaha wal layl Allah ya rantsuwa da walaha wal layl kalma su ma ƙasar Allah ta baraka ta ala bi harafai ne sannan sai Allah ya rantsuwa kuma da harafi biyu ba kalma ba yasin bi ma'anarsa wasu malamai suke cewa ya sayyadi ya manzo Allah ke suma qasama Allah tabaraka wa ta'ala bi salati kalimati sai Allah ya rantsuwa da kalmomi guda uku misali wasafati saffan fazajirati zajaran fataliyati zikra kalma uku Allah ya rantsuwa suma qasama Allah tabaraka wa ta'ala bi salati ahrufin sai Allah kuma ya rantsuwa da harafi guda uku alif lam ra da sin kaga harafi uku ne sannan suma ka sama tabaraka ta'ala bi arba'a kalimati Allah ya rantsuwa da kalmomi guda hudu mislu wadhariyati zarwan da yake da ko fal hamilati wikran yake da ko fal jariyati yusran uku ke da ko fal muqassimati amran kaga rantsuwa da kalima guda hudu suma suma Allah tabaraka ta'ala bi arba'ati ahrufin sai Allah ya rantsa kuma da harafi guda hudu misl alif lam mim sad kagani sannan suma suma Allah tabaraka ta'ala sai ubangiji ya rantsa bi hamis kalimati da kalmomi guda biyar misl wannabi'ati garqan wannashi'ati nash'an والسابحات سبحا فالسابقات سبحا فالمدبرات امرا كذلك ثم قسم الله تبارك وتعالى بخمسة أعروض سأل يا رب سوكم الحالة في بلا ديار كا حي يا عين صوت قبها من آسي قف هذا منتهى الأحرف هكذا هي كان هرقصة babu wani harafi na rantsuwa da Allah ya rantsi mai shida daga biyar Allah ya tsira shi Qur'ani haka shi ba mai kawo qala mawlana shi Ibrahim radiyallahu ta'ala bi qawli ta'ala inna ja'alnakum khala'ifa fil ard mun sanya ku halifu ne a bayan ƙasa mu halifun Allah ne a bayan ƙasa ai inna ja'alna adamu ne ko adamu ne da annabi Dawud aka ce musu halifu ko a bayan ƙasa shi annabi muhammadu halifan allah ne bil kulliya ba bayan ƙasa ba wayannan halifotun allah ne a bayan ƙasa shi kuma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam halifan allah ne an gane ba a bayan ƙasa ba a samai da ƙasai da aljanna da ko'ina ma zikir ma zikir ma zikirtu ba kira allah ko'ina ba illa wa rasulun ma'a duk gun da kaje akwai Allah to annabi yana gudu e sabanin khilafa na annabi Adam sabanin khilafa na annabi Dawud to mu sai ya zama mu ma halifu an Allah ne saboda mun yi samu yarasa daga annabi Adam alayhi salatu wasalam shine inna ja'alnakum khalaif fil ard qala ce al insanu ma asgari sagari ma sagari jismi shi mutum haɗa ƙanƙanin jikinsa na ita ba da alamu kulla hafi dukkan alam na cikin mutum ta wajen karatun kenan kudan jira ne Allah mustan kirya an yi jama'a al'alami fil wahyi akwai wani baiti ne ibn al-arabi yake cewa wa laysa ala allahi mustankirin an yi jama'al alami filwahi ba abin in kare ba ne allah ya haɗa alam gaba ɗaya a jikin abu ɗaya alam duniya gaba ɗayanta ya haɗa ta jikin abu ɗaya da abin da ke cikin ta gabaki ɗaya ya haɗa ta jikin abu ɗaya ma'ana shi ne a nan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya za ka yi ka gane ubangijinka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wanda ya san kansa zai san ubangijinsa to ya zai yi gane to da wannan ne eh annal insan shi mutum ma a sigar jismi tare da kankanin jikinsa ba ita mala alam kullu habi dukkan alam gaba ɗaya na jikin shi dukkan alam yana jikinsa eh al'alam masu wallah abin da ake nufi da alam duk abin da ba Allah ba har mala'ika na jikinka al'alam fihi ma fiha sama'u alam ai muna da sama ko to wal insanu ra'asuhu bi manzilati samai kanka shine matsayin sama bai wa sama'u ya khariju minhu al-matar ai a sama ruwa ke saukowa ko ko wa dumu ya khariju min ra'as ai hawaye da sama ke sauka ai ruwa sama ko ba ta ruwa kama ya khariju al-matar min as-samai wa sama'u ya khariju minhu ar-ra'ad tsawa walƙiya da tsawa yana fitowa daga sama ne walƙaƙahatu dariya ta harji min ra'asi tana fitowa daga bakin ya ai ta kai ne take fitowa alƙancewa da ya daidai yake da rugugugun da ake yi nan eh kama ta harji ra'adi min samai kamar yadda ar-ra'ad walƙiya tsawa take fitowa daga sama wa tabassum shi kuma murmushi ya harji min ra'asi yana fitowa daga cikin daga sama ne kama ya karbi bilbar kamar walikiya a shi dariya ba a buɗe baki ga baki ɗaya kamar dariya ko murmushi kai haƙoran kaɗan yake shi ne walikiya ɗin nan dariya da ƙarfi shi ne kuma a tsawa wal'alam fi sahara alam a cikin alam akwai sahara daji walƙura da alƙarya والإنسان شي متوم وراءه بايرسا كسهراء كمان داجي ني أشمبري بايان متوم كمان داجي ني أشمبري ليس في شيء باب كومي أبايان هكذا وأمامه جبنسا كالقرى كمان قرر كان فيه أشياء أقوى أبوة كثيرة مسيرة كالعينين كمان إذا وانكا قرر كان haka ne ko wal badan da cikinka wal anfu da hancinka wal farji da da farjinka wanda duka idanuwanka hancinka bakinka mamanka duk wayannan kaman gari gari gari ne aka bayan kasa an gane na wal alamu fi al-layl wal nahar alam akwai dare da rana wal insanu farjuhu kan nahari farjin mutum wal insanu farjuhu farin cikinsa kan na hari kamar rana ne wa garabu bakin cikinsa kallai ne kamar dare ne an ce idan mutum ya ɗaura fuska ta ce ka annan sama iza abasati sama wajaha idan idan idan idan me sama ta bata rai yawa to me take zubar da ruwa yawa to ta yi hadari kenan to an ɗaura fuska kenan yawa to shi kuma yana kama da dare wa fil alam shamsun a alam akwai rana wal qamar da wata wal insanu qalbuhu ka shams zuciyar mutum kamar rana ne wa aqaluhu hankalinsa kuma kal qamari kamar wata ne wal alam fiha bahr alam bayan kasa akwai kogi bahrul muhit atlantic ocean a hada duniya kullu hata kewaye duniya baki daya wal insanu shi mutum ma'iddatuhu kayan cikinsa kalbaharul muhim kamar kogi ne baharul muhim ne a haɗa mafil badani kullala duk abin da yake shiga nan ta ciki yake shiga ya zauna haka ne wal alam fi hadiharu alam akwai ƙananan kogi banda banda banda ocean al muttasil bil muhit wanda yake haɗuwa da muhit atlantic ocean wal insanu shi mutum masarina mutasirina bil ma'iddati a jikin mutum akwai waɗansu hanyoyi wanda suke haɗuwa da tumbi wal alam biya anharu akwai korama akwai kogi akwai korama akwai baharu a larabci an gane ko to anharu mutasilatun bil arhari su kananan kogi suna haduwa ne anharu da baharu da kogi kogi kuma tana haduwa ne da ocean eh bi amharin sigari wala asali su ne hanyoyin jijiyoyin kadan wannan al'asa kan harin dan kamar kogunan jini ya jari min ha wanda yake gudana wal alam fi amiyahu alam akwai ruwa al-muqtalifatun sa daban-daban a bayan kasa ma'un azbu akwai ruwan daji ko ko kama ulfanni kama ulfanni kamar ruwan baki yana da daji wa ma'un mulhi akwai ruwan gishiri ko ocean ko kama al-ayn yayi kama da ruwan ido na da shi gishiri wa ma'ul hamil kamar ruwan tsami kama ulkuzin ko wa ma'ul aini kama kama ulkuzin haka ne ko hamidu hamidu wa ma'ul wa ma'ul hamidu akwai ruwa mai mai sunansa mai mai tsani kama il anfi kenan kamar ruwan hanci wa ma'ul uzin shi kuma ruwan kunne shine murrun mai daci ya ina ga na samu abin nan ko an gane wannan ma'ul hamidi shine wa huwa shine kama'il anfi an gane ko yawa shi kuma ma'ul uzini shi kuma ma'ul murri shi kamar ruwa mai daci ne wal ainu shahamatun shi ido yana da wani kitse laulal milh ba dan wannan gishirin ba allazi amsaka hu da yake rike da shi la fasadatul ayn da dairan ya baci dairan ya baci akwai wani kitse shi yake rike da wannan gishirin da ido ba dan shi ba to dairan ya baci ga baki daya wa ma'ul uzni shi kuma ma'ul uzni ruwan kunne shi murun ne ba hamidun ba ne ma'ul anki shi ne hamidun yana da tsami haka ne ko haka ne lauka na ma'uwa azumi da ruwan yana daɗi kulla da kalatar hasharat da da da da da ƙwari sun shiga eh ba dan tsamin ba dan dacin ruwan kunne ba da ƙwari sun shiga ita salata ilal jimagu da za su shiga ta a hanci kai da za su shiga daga nan sadda da kwakwalwar mutum haka ne ko kai durul insan sai mutum kuma ya cutu da annahu ma saqiba tani ittasala ila dima domin hanyoyi ne wannan hanya da wannan hanya duk suna saduwa a waje daya eh to ba dan wannan dacin ba ba don wannan tsamin ba to in daɗin ƙuda ya shiga to zai haɗu ƙwaƙwalwar mutum to kuma mutum zai tafi sai aka sa masa hijabi ba za su iya wucewa ba saboda tsamin gurin da su mutu ba za su iya wucewa ta kunnen ka ba saboda tsaci zai kashe su dan an ba su hanya ne guda biyu su kubata ne duka tattasila ilar dinar Allah ya yi وليس لهما ما يشد بها وفي العالم أرض علم أقوي كسا كو حمل الأشياء كلها كسا تتمكن يقومي لكم حمل الأشياء كلها والإنسان بطون قدميه شيل دابا دابا كلام إيه كالعربي إيه شنفر إيه دي دي كده الله شنفر كسا إيه آه. hamalal jismu kullaha shi dauki shi dauki jikinka gaba daya dama kasa tana daukar nauyi to ga nan baka ha wallahi ta'ala al malaika ubangiji yana da malaiku kullama arada Allah taqumu al malaikatu taf'alu bila izni min Allah duk abin da Allah yake so ko taqumu al malaikatu malaiku da su tashi taf'alu ta aikata bila izni min Allah ba sai an yi ga an ba da izini والإنسان sanduza ya Allah alhamdulillah na gaji alhamdulillah fadala sanduza yau na gaji lafiya kalau ya gida huddam hadimai kal mala'ika ce kamar mala'iku idza arada an yamshi rijlan yamshiyani bila izni min eh duk lokacin da kai tafiya daga kafan kan nan da kake turawa duk mala'iku da suke maka aiki eh hadiman kan mala'iku ne eh mala'iku ne wai da arada an yakuzu shay'an ya dahu ya akuza ne bila idin minhu in da su dauki wani abu da hannu suna dauka in da ka dauka ba kai kake dauka ba su suke dauka eh su suke su suke yin aiki sai ga kamar kai ne ba kai bane والسمع والبصر كذلك تجي da gani jiya na ga muku cewa in ka je za ka kwanta a gindin bishiya za ka ki a shirye zo da wuya ya shiga hancinka ko ya shiga idon ka ko kunna ka sai dai bata basira akwai mala'iku da suke suke kare akwai da za ka mutu a lokacin minti ɗaya ba za ka yi kana mutuwa za su tashi suna tashi kuna ga kudaje a hancinka da bakinka da kunnen ka duk hanyoyin da za ka kudaje cikin saboda sun gaba aikin su hadimai ne walan bai taba da alama fi shasihi lokacin da alam suka haɗu a jikin mutum li zalika yumkinu an yakuna halifatul lahi bil ard to da zan ce mai ka zama halifan Allah ka kasa ko na'am sauran to sai mu bashi zuwa gobe a gobe ba zai ba eh wannan kuma ya fi ƙarfin zai ba mu karatun awa eh sai zuwa mu gani dai abin da Allah ya yi na mu jibin dai Allah ya